bismillahir rahmanir rahim matashin karatunmu na gaba shine al-idnab al-idnab al-idnab tsawaitawa da yalwata magana a yi magana ya wuce ya wuce a lafuzza ma'ana ya wuce lafuzza to ana yin shi ne da usluboba daban-daban al-idnab shine hyperbole hyperbole to idan muka duba ka'idanmu tana cewa al-ka'ida al-idnab ziyadatu lafzi alal ma'ana lafazi ya karu akan ma'ana li fa'idatin saboda wata fa'ida idan babu fa'ida sai a ce ishab ko tatawil idan babu wata fa'ida sai a ce tatawil idan idan idan karin ba ayyanantacce bane ba ayyanantacciya bace idan kuma an ayyanar da ita to ana ce mata hashu hashu wa yakunu bi umurin idda minha to itnabi kan kasance ne da lamurra masu yawa daga cikin su akwai zikrul khas ba'd al-am litambihi ala fadl khas wanda fitin da shi a cikin maganganun malamai zikirul khas shine ambatan a wani keɓantaccen abu ba'dal am bayan gamamman abu litambihi ala fadl khas domin fadakarwa akan falalan wannan khas din da Allah kowa ya koma gida ku ce ina gaishe da gidan ina gaishe da gidan mutan gidan kun gane ko hadda mai gidan a mai gidan ba shi cikin gidajen masu gida ka gani ka gane shi ne zikirul khas ba'da al'am zikirul khas ba'da al'am mun bince wannan ko idan ka je gidan ka gaishe da mutan gida baba ya shiga mama ta shiga matan shi sun shiga sauran 'ya'yan da sauran duk sun shiga kai da duk wanda ke cikin gidan hukuncin gidan ya shiga amma kuma sai aka ce hadda mai gidan sai aka ƙara ambato shi ka gane saboda muhimmancin shi ko to shi ne wanda zikirin khas ba'dal to bari mu koma misalanmu da muke tare da su ga misalai nan da yawa qala ta'ala ubangiji Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalul mala'ikatu mala'iku na sakowa a cikin daren lailatul qadri war ruhu fiha da ruhi mai tsarki mala'ika jibrilu yanzu mala'ika ba shi cikin ba shi cikin okay an mala'ika jibril ba shi cikin ruhi ba shi cikin mala'iku ka gani lafazin al mala'ika ta am ne ar ruh kuma mai nan nan khas ne ya fita na sai wajib kai Allah saka da alheri yayi man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi sai aka ce mene kaga wa mala'ikatihi ba mala'ika jibril ba cikin mala'iku ka gani saboda muhimmancin shi sai aka ƙara ambato shi ba a gaba kai hafizu ala salawati wa salatul wusta sallar la'asar ko a ba ta cikin salawat ta cikin sai aka ƙara ambato ta gaba shine wannan zikirul khas ba'da al'am wannan kuma ke nunawa balagan da ke nunawa shine yanda aka ambato aka ciro wani daga cikin hukunci gamamme sai aka keɓance shi da ambato domin a nuna falalarsa wannan wata ma balaga ce to na gaba kuma ba ƙa'idar mu ba zikirul am ba'da al khas haka ne za a kawo maka am bayan khas li'ifadatul umumi dan a nuna don fa'idantar da gammewar ma'ana mal inayati bi sha'anil khas tare kuma da kulawa da sha'anin shi khas din nan ku gade lafazza ne guda biyu ga am ga khas a wancan na farko za a kama ka am ne gaba sai a kama ka khas to wannan usulubi ne biyu za a fara kama ka menene khas ne sannan sai a kawo am kuma duk akwai balagan da ke cikin haka kar ku manta duk wannan yana daga cikin uslubi na mene uslubi na mene uslubi na itnabi uslubi na itnabi to mu je can misalan mu ubangiji Allah yana cewa yana hikato addan annabi nu rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati rabbi ighfir li ya Allah ka gafarta mini wali walidayya da iyayena wali man dakhala baytiya da duk waɗanda suka shiga cikin gidana mu'minan halin zantonsa mummuni walil mu'minina da kuma sauran mummunai wal mu'minat da mummunai maza da mata a'a wali man dakhala baytiya kuma sai ya ce menene mu'minan walil mu'minai walil mu'minina wal mu'minat a liman dakhala baytiya mu'minan ai khas ne mu'minina wal mu'minati am ne saboda an ambato haka ne limaza li ifadatil umumi ko li ifadatil umumi mal ina bi sha'nil khas ga mashin sai ka ya ka fara kawo kanshi a gaba ragin firli to ba shi cikin mummunan nan ka gani iya mana jiki wa qadayna ilayhi dhalika al-amra sannan sai muka hukuntar da wannan al'amari zuwa gare shi annadabir haula'i cewa karkin waɗannan mutanen maqtu'un abin yankewa ne musbihina a halin safiya na'am okay to to ja ka'idan ja al-idahu ba'da al-ibhami al-idah a yi gwa a fitar da bayani dalla-dalla shi na al'ida yin bayani dalla-dalla ba da ibhami bayan an dunkule maka abin an ka maka shi mubhami litakaril ma'ana domin a tabbatar da ma'anar ne fi zihin sami cikin cikin kwakwalwan wanda yake sauraro muna nan yanzu ko Allah ya kawo hali sai na ciro kuɗi na ba kowannen ku miliyan ɗaya ɗaya ko da ke kuma an gama daura an gama daura a'a kai kana cin miliyan ɗaya ina wani maganar daura an gama daura ai ko dubu ɗari ɗaya ne ma wallahi karatu zai shiga ba hankali zai koma kasuwa wasu kuma gona to Allah ne ya kawo buɗi sai ne baku dubu miliyan ɗaya ɗaya dukan ku kun gane sai na ce to kowa in ya je ya ɗauki rabi rabi kuma ya ba mutum gida sadaka a'a na miko muku kudi na faɗa muku abin da za ku yi to wannan mubahami ne amma daga baya sai ne ƙara muku mene bayanin ga abin da za ku yi ko domin in tabbatar da ma'ana da nake son faɗa muku to shine wannan al'iza ba da ibham ka kira yaro ke ne kin kira yaro ka ce zo nan mahmud ya zo in ga kuɗi ka tafi kasuwa to ya meni dai har ila yau mubahami ne nan ko ambiguity bai sa abin da zai bai ko sai ka ce to ka siyo min tumatir na kaza ko kuma kayan miya na kaza nama na kaza kayan kanshi na kaza alayyaho na kaza gauta na kaza kaza na ba ka kara mishi gwargwar ba shine al'ida ba'dal ibham ko at-tafsil ba'dal ibham to mu koma misali na uku wakala wakala ubangiji Allah ce wa qadayna ilayhi zalika al'amra sai muka hukuntar da wannan al'amarin na halakar da waɗannan mutanen sai muka hukun annabi lut ko sai muka hukuntar da wannan wa qadayna ilayhi zalika al'amra sai muka hukuntar da wannan al'amarin zuwa gare shi sai aka shiru za a za a ƙara fahimtar wani abu a to domin a ƙara tabbatar da ma'ana da fito da abin baro-baro sai aka ce an na dabira ha'ula'i alƙarken waɗannan mutane da aka kifar da su makatu'un abin yankewa ne musu bihina ma'ana za a azabtar da su a lokacin safiya ka ganin yanzu an hukuntar da wannan al'amari zuwa gare shi ai akwai ibahami to menene menene al'amarin menene aka hukuntar to amma a gaba sai aka nuna cewa ai za a halakar da su ne da safe ka ganin shi ma shiga al'idha ba'dal ibham ina gani wannan ba shi da matsala ko to mu koma can da at-takraru lida'in at-takraru maimaita magana lida'in saboda wani dalili a maimaita maka magana itnabi ne uslubi ne itnabi maimaita magana lida'in saboda wani dalili ka tamkinil ma'ana minan nafsi kaman ƙara tabbatar da ma'ana a cikin zuciya wakat tahassur kaman kuma ma kaman at-tahassur kaman a cike ka ce bakin ciki bai nan da bakin ciki wakatul fasli da kuma tsawaita fasli tsakankanin jimlola sai a kawo faslu a ta faslu a ta faslu a ta faslu domin fadli na ku ya ku katul fasli ne zai zama za mu gani insha Allah ta'ala to mu koma jumla can wa qala an tartubi shaddad fi ba'dhi riwayat mu'allaqatihi a cikin mu'allaqat na an tar yake cewa wani sashi na mu'allaqat da yake cewa yad'una an tartawar rimahu ka annaha ashtanu bi'irin fi labanil adami yad'una an tar wasuyuf ka annaha lama'ul bawariki fi sahabin muzlimi yad'una an tar suna ta kiran antar warrimahu alhanin masun nan ka annaha kai ka ce masun sun yi kama da ashtanu bi irin igiyoyi ne na rijiya fi labanin adahami haka ne a kirjin doki ba ya ce yada'una ba sai kuma ce ya sake maimaitawa yada'una an tara wasu yufuka annaha suna suna ta kiran antar alhanin ta kubba kai ka ce sun yi kama da na bawariki hasken walƙiyaya ne fi sahabin muzlimi a cikin wani girgije mai duhu to idan muka duba da kyau yad'una an tarata sai kuma ya sake mai ta a baiti na biyu yad'una an tarata yayi takrar repetition shi ma wannan yana daga cikin figure of speech a literature yad'una an tarata yad'una an tarata kaga ya maimaita magana ko to sannan kuma ina tul fasl da aka sama yad'una an tarata wurrimahu ka annaha ashtanu bi irin fi labani adami ina wawan aka kankanin su babu yad'una an tarata wasuyufu ka annaha ina wawun lama'ul bawariki fi sahabin muzlimi kaga ya fita to sai menene ki na gaba الاعتراض أزود جملة مؤترضة وهو أن يؤتى في أثناء الكلام شيني أزود أتكين كلمة أو بين كلامين كم كان مغنغنو بيو متصلين وأن دسك هرد جنا في المعنى وجمع أنا بجملة أزود جملة أو أكثر كوبي دكا لا محل لها من العربي بات دا محل وجن العربي كم مثالي إذا أكسامو غا إنا كيف يمي أكيد زدو أغني أغباه isminta da mene khabarinta ko to kaga mutalazimai ne yayi haka suke tare birni da kawai da inda kaje da ka su inda su ismu inda su khabar inna sai ka shigo aji a makare malai ce limaza ta akharta sai ka ce ya sheikh sai ka ce ya sheikh inni wallahi maridun ko gane inni maridun ya kamata ko shine khabar inna ko sai ka ce inni wallahi maridun kaga yanzu ka bijiro da jumla kasamiya jumlatul kasam jumla ta rantsuwa wallahi ka bijiro da ita tsakankanin shi ani mutallazmin ko ta wannan uslubi ne na itnabi shine itiraf domin ka in ka zo li irabi zaka ce inni inna harfu takid wa nasbin a inni ga ga nunu kaya ko ga ya'un ko maridun shine khabaru inna ko yawon din nan fi muhallin nasbi ismi inna maridun shine khabaru inna amma sai ka bijiro da wawun wallahi to wallahi din sai ka ce alwawu wal qasami Allah lafzul jalala muqsamu bihi sai ka ce wa jumlatul qasamiyya la mahalla laha fil irabi la mahalla laha fil irabi to wannan yanda ya bijiro tsakankanin da jumla tsakankanin kalmomi guda biyu lazimi shi ake ce mishi i'tiraf bijirantowa da wani lafazi tsakankanin lafazza guda biyu waɗanda suke lazimai daga fili sai mene ja'a ibrahimu sai ka ce ja'a sabahan ibrahimu baka cika bijir ba da sabahan zarf to shi ma itirat ne ba can shek nasir sadi na cewa ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka an kawandar ilam ka sani fi'lamun ne ko ilam anna jumlan nan ita ce fi malin nasu maf'ul bihi amma da ya ce ilam sai ya ce hudita haka jumla du'a'iyya mutarda itirat kenan kai bijirin to da wani abu to mu duba wa qala nabigatul nabigatul ja'd ya ce ala za'amat banu sa'adin bi anni ala kadhabu kabirus sunnafani ala ku saurara za'amat banu sa'adin su banu sa'ad sun zaci bi anni cewa lallai ni ala kadhabu ku saurara sun karyata kabirus sunnifani asalin ibaran ala za'amat banu sa'adin bi anni kabirus sunni fani su banu, banu sa'ad sun zaci ni mutum ne mai girman shekaru fani wanda karfin shekari sai bijiro da mene jumla mu'tarada shine ala kadhabu kun gane yayi i'tirad to wal i'tirad min asalib al itnab ga yacin suka ce a cikin alkur'ani ma nan kala wa matar ka biya mini kai musa me a hannunka kai musa da ya ce hiya asaya ya ba da amsa daidai gudu tambayar ko sai kuma sai ce mene atawakkau alaiha watan bayan ya kawo cewa ga abin da ke hannunsa kuma sai ya shiga ambato fa'idodin da sandan take mishi a an tambaye shi wannan ka gani shi ma sun ce itnabi ne to ka'idan mu kuma tana cewa a gaba at-tadhyil wa huwa ta'qibul jumla bi jumla ukra akwai abin da yake ce mishi at-tadhyil shine a gaban wata jimla sai a kawo wata jimla kuma har ila yau tashtamilu ala ma'anaha wanda take kunshe da ma'anan jimlan farko taukidan laha domin karfafa magana karfafa ta wa huwa qisman shi ya kaskashi biyu jarin majalar masal akwai tadhilun da aka yi ya gudanantu irin magudana ta karin magana in istakalla ma'anahu idan ya zanto ma'anansa ta ya kadaitu da ma'anansa wastagana amma qablahu sannan ya wadatu gabarin ya wadatu gabarin jumlar da ke gabansa akwai tadhil jarin majalar masal wanda ke ya gudanatu kamar karin magana sai kuma na biyu gairu jarin majalar masal akwai wanda ke ba mai gudantuwa bane kamar uslubi na karin magana ba in lam yastagni amma qablahu idan ya zanto dole da bai wadatuwa ga abin da ke gabansa dole yana sai an hado da abin da ke gabansa wajen ma'ana sannan zai ci gaba a sannan ma'ana ma'ana zai kammalu to gashi nan a gaba wakalin wakalin hudai'a ta zuru fatan yi'uti alal hamdi ma lahu wa man yi'uti asmanal mahamidi yuhmadi ta zuru fatan kana ziyartar wani saurayi yi uti malahu wanda yake ba da dukiyarsa alal hamdu bisa ga godiya bisa ga yabo in an yabe shi sai ba da dukiya wa man yi uti asmanul mahamidi domin duk wanda wa man yi uti asmanul mahamidi duk wanda ya bayar da ababen yabo masu tsada yi humadi za a yabe shi a ku duba da kyau yanzu ba ga mun ba ga shi mun sami saddar baiti da ajizul baiti ba to yanzu a cikin magana kawai ana magana ai kaga zaka iya kawo an samu wata munasaba zaka iya cewa wa man yuti mahamida wa man yuti asman mahamida yuhmadi zaka iya kawo ba zaka ko zaka iya ba zaka iya kawowa kaman karin magana ce duk wanda ya bayar da ababen yabo masu tsada ya aikata yuhmadi za a yabe shi kaga nan kaman jama'a ce suka haɗu ana ta tattaunawa ana ta yaban wani suka ce ai dama haka al'amarin yake waman yuhmi waman yuti athmanal mahamida yuhmadu duk wanda ya aikata ababe ne ya bawa masu tsada za a yabe shi kaga ai kaman karin magana ne nan shine jarin majaral masal kenan kun ga waman yuti athmanal mahamidi jumla ce za ta iya wadatuwa ba tare da ka kawo jumla ta gabaninta ba ko ba kawo sadrul baiti ba za ka yi amfani da ajizul baiti ma'ana ta cika domin yana matsayin kamar karin magana ne misali ka ce a hausa ai dama ai dama sai da sai da sai da na ai dama sai da na sai da na sai da ni musu fada domin ai sai bango ya ya ya tsage kadangare ke samun gurin shiga yanzu ba za ka iya daukan sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga ba kai amfani da shi a ko'ina ba ka gani kaga to ai wannan ya wadatu ga barin jimlan ba ba dole ba sai ka kawo ta ba wa qala na wa qala ibn nubata asadi ibn nubata asadi ya ce lam lam yubqi juduka lam yub lam yubqi juduka fi li shay'an u'ammiluhu taraktani ashabu ashabu dunya bila amalin lam yubqi juduka kyautan da kake min bai wanzar da wani abu ba li shay'an bai wanzar min da wani abu ba wa amiluhu wanda kuma yanzu ina fatan samun sa watan ya bashi kyauta ne ya bashi dukiya ya bashi dukiya ya bashi kudi kila makaddara ya bashi ishi ya ya aura ya mishi hanyar kwangila ya mishi komai shine ke cewa baiwanka da kake min bai rike komai kuma yanzu bai rike komai a cikin zuciya ta bar nake gurin in same shi ba taraktani yanzu gashi ka bar ni ashabud duniya ina zaune a cikin duniya bila amal ba guri kun gani yanzu zai iya zuwa yiwa kawai ka ɗauki taraktani ashabud duniya bila amal ba zai iya yiwa kawai ka ce mutane haka ba saboda ma'ana ba zai fita ba mu bance wannan ko to saboda haka anan ana ce mu jimlar taraktani ashab ashabud duniya bila amal tafyil domin tana kunshe ne da ma'anan a wancin jumla ta baya mun bance wannan ko tana ƙara bayani ne ga ma'anan wancin jumla ta baya kuma ba za a iya takaituwa da taraktani ashabu duniya bila amal ba ba za ka iya kawo shi haka nan kai tsaye ba tare da wannan ba to shine tathyil uslubi ne na itnabi kar kumanta sai kuma na karke alihtiras alihtiras hamzatu muslim wa yakunu hina ma ya'ti almutakallimu bi ma'ana ihtiras kan kasance ne lokacin da mutum ya zo da wani ma'ana yumkinu an yadkhula alaihi fihi lamu ma'anan da za a iya zargin shi fa yabtinu lidhalika sai ya fada ku akan haka kai in na fada haka za a zarge ni sai ya fada ku akai wa ya tibi ma yukhallisuhu minhu sai ya zo da wani abin da zai tsamar da shi daga wannan zargin ku duba ko da yake ban abin nan ba amma dai ina ganin kamar wanda zai iya shiga wannan waccan nan wannan gata nan cikin surtu yusuf wa ma ubari wa nafsi ba ana ta zarginta ta nemi mai mata hidima da zina ba sai ta lura in ta ce ba wa ma ubari wa nafsi ta tsaya a kai kawai don allah akwai wanda zai karɓo zarta sai ce sauri ta ce mene inda nafsa lamaratun bisu to ga misalin nan da ya kama na ya ce sababna alaihim zalimin siyatana sababna alaihim mun kwarara musu siyatana mun zuba musu bulalolinmu zalimi ne kun ga itirat nan ko kun ga gashin man shi sa aka dan sa layi haka itirat kenan sababna alaiha siyatana mun zuba mata bulalanmu fatarat bina sai ta fatarat biha sai ta tashi da ita fatarat biha aidin sira'un wa arjulu sai ta tashi da ita mene fatarat aidin sira'un sai waɗansu hannaye masu sauri wa arjul da kafafuwa suka tashi biha da ita wata abin hawansa ne yadda yake bayanin da suka zuba mata bulala zalimina kun gani ko to ka iya cewa to ai anan kun yi zalunci to haka nan kawai suka duki suka duki abin hannun su fatarat okay duk wanda ya zai da fatarat biha aidin sira'in ka gane zaka gane cewa okay ashe sun buge ta ne ba haka nan da jin daɗi ba sun buge ta ne don mene don ta gudu ta tafi da ta tafi mun bance nan ko ta takaice wannan shine abin da ya shafi a itinabi kuma insha Allah sun ta'ala zamu takata nan abinda ubangiji Allah ya ba mu iko muka yi daidai na shine karken ilmul la ilmul ma'ani a cikin wannan littafi insha Allah so idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sai kuma mu zo mu ci gaba da badi kaga muna fata badi din nan koda shi ɗaya ne ma zama ɗaya biyu za mu iya gama shi muna fata haka insha Allah subhanahu ta'ala tunda ba shi da wahala ma'anonin na sarari insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk